الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين. في قبل بياني أشكي مختصر لدى الإمام مسلم tarihin al'adun da ke dina da hadin ibn abdulkawi al-magri yau muna goma sha biyu ga watan jumada tsaniya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya ke da sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna nan cikin kitabu aljanaris karshe-karshen sha Allah za mu kare shi kitabu da ke bayani game da hukunce-hukunce na mamaci a darasin da ya gabata wani tsaya a kan hadisi da ɗari hudu da sin da biyu karkashin babu fi kawai ga ala da kafin da zama da zai hana da kawai tsarin da kayan duniya وبالآخرة اقتربت صلاة العشاء
دعم ذاتي باب في عذاب القبر والتعوذ منه حديث ندري أولى عند أبو wannan babu malam yace fi azabil qabr zai bayani akan tabbatar da cewa a cikin kabari akwai azaba wanda ake ma azaba a kabari kamar yadda yake da kwai kishiyar wannan a cikin kabari da kwai nema a cikin kabari ya danganta daga ma'abucin shi kabari kamar da kan darasin da gabata wanda hauruzu ne cewa shari'a ta ce a nemi sanin allah daga azaba kabari an zai da min zafi radiyallahu anhu ma qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حارة لبني النجار an lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin lambun bani Najjar da cikin al-ansar ala gabar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kusa wata al-fadara ta shi wa na kan ma'a bin bin zabit yace suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da halat bihi wa kana tunki lokacin da al-fadaran nan ta karkace da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kin tubi ne da ya aka yi daga ne ta kan da ce daga inda take dariya kirin kadan ta kada manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya kiyaye manzan Allah bai fadi ba wa idza aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun sai ga wasu kaburruka kaburun ana nufin shi da aqbur ko kubur kamar da zaɓar a cikin wannan hadisi sai da wasu kabarruka ranar hadisi ce ko dai shida ko ko biyar ko ko hudu kala ta kaza kala da kudu aljurai ya ce haka nan ne jurai ya kasance na cewa idan ko dai shida ne ko biyar ne ko hudu ne wani yana magana ce da rami fa kala من يعرف أصحاب هذه القبور وأنا تجي مغنى من ذا الله صلى الله عليه وسلم فذا الله يجي وعيسا ما أبدا وأن كبرك وعيسا كبرك أننا عبيد فقال رجل سيوان متجد مسلم وأنا استدعى من ذا الله صلى الله أنا يجي لي قال فما مات هؤلاء wanda Allah ta yi wa'annan mutane da ke kwanci a cikin kabarin na a wani lokaci suka rasu kana ma su ke sha aikin jahiliya da ce dukkan su sun mutu ne gabanin haifo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun mutu a cikin zamanin shirka don gabanin haifo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da laraba ke shirka shi ne lokacin jahiliya a wannan lokacin suka musu ma'ana ba su riski musulunci ba faƙala inna hadhihi al-umma mutala wanda Allah ta yi hakika wannan al'umma al-muhammadiyya al'umma manzo Allah ta yi wanda aka aiko manzo Allah a cikin su yanzu Allah ce za a yi masu jarrabawa shine injila ilkuhuri a cikin kamarka tare da jami'in abubuwa sai ka kuhuri falawula allah ta lafaru wanda allah ta ce ba domin yin tsoro ba shi ne ma da yake nan da kwai mahazuri falawula makabata ba da jin ba domin jin tsoron ta lafaru ba nan ma da kwai hannu ta da lafaru falawula makabata allah tatadafaru idan mazalimi ne tatadafaru ba domin jin tsoron kada ku dinga turgude matattun ku ba kuna ji masu tsoron kada a yi masa azaba a kabari ba ta ce da al'autun na da na roƙi allah alimin su mai haƙon ya ji da ku ya jiyar da ku min azabin kabari kamar yadda muke jin yadda ake ma mutum azaba a cikin kabari amma da ake ma azaba da na roƙi Allah kuma ya biyar da Allah zai azuma mutum kamar yadda muke fara ka masu alaƙa shi Allah yana biyar da shi azaba kabari ثم أكبر علينا قال من قال الإسلام يا أخي أمسوا لنا مكانا في وسطا توسي وسطش فقال تعوذوا بالله من عذاب النار bayan maza da an tabbatar da cewa ana yin azaba a cikin kabari sai umarce cewa su ne musari da allah da azabar wuta faƙaru na hudu lillah min azabin nan da ce muna neman tsarin allah daga azabar wuta ƙara faƙara ta haɓa billah min azabin nan da za a zaɓi ce ku sake neman tsari da allah daga azabar wuta faƙaru na hudu lillah min azabin nan قال تعوذ بالله من فتنة ما ظهر منها وما بطن ماذا على ذلك من مدن على فتنة ما ظهر منها أبن يبين من الجريدة وما بطن دعون يقول قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ذلك من مدن على فتنة abin da ya bayyana na fitintunan nan da abin da yake bai bayyana mai da hankali suka ce muna neman tsarin allah daga fitintunu abin da ya bayyana da abin da ma ke koyi ala da awwa zubi lari ne ta tilatin kirsiya bayan an yi ta amini alfitan fitinatin da jihar dana ciki ko ya kafa a bai da fitini saboda fitinar da jihar ba karamin fitina ba wanda allah ce babu wani manzo fashe ya zawatar da al'umma shi daga fitinar dajjal kuwa khairu muntazarin shi ne mafi mafi sharrin muntazarin shi ne mafi sharrin wanda ake jiran bayyana shi sau da haka ku nemi tsanin allah daga fitinar dajjal kawo na hudu da tarihi a dajjal da ke wuna neman tsarin allah daga fitinar dajjal alama شيخ محمد ناصر الدين الألباني التعليق شيخ مقدم سيد الإمام مسلم yace fakihi da dalilun a cikin wannan hadisi da kwai dalili ala annal ladina ma fi jahiliya wanda suka wuce a jahiliya da ya su min ahalin fatarati ba su daga cikin ahalin fatara saboda ahalin fatara ba a masa azaba amma ba na ba hasbina hatta na ba hada rasula وما كان ربك ليهلك القرى حتى بظلم حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها الظالمون saboda haka wannan su ake kira ahalin fatara kenan ahalin jahiliya a wannan hadisi yana da cewa suna da bambanci da ahalin fatara wala hadisi bi zalika kabira na da yace da fara sai da yawa tabbatattu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ke yin nuni akan haka babu ta'zibu yahud fi kuburiya wannan babu zai bayani a kan yahudawa ana masa azaba a kabarukansu yahudu saboda sun canza addinin annin annabi musa to ko da ba za a soke addinin annabi musa kamar yadda allah ya saukar da shi to addini ne wanda yake an riga an yi nasu kuna shi daga inda aka aiko manzo allah sallallahu alaihi wasallam to babu wani addini kuma wanda zai kasance in ya dina inda lamun islam addini a wajen allah shine musulunci annabi manzo allah sallallahu alaihi wasallam da a ce musa yana raye shi kan shi lan ya sa abu illa tibai au kama kana da shi kan shi a yanzu in zai rayu zai rayu ba ce ya zo manzo allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga waɗanda shi ya zo musu da addini furakararru wanda ya kasance alal kita a lokacin manzo Allah sallallahu bai yi imani bai musulunta to kafiri na karka da karka ba da dina karu inna Allah azal sarata kun ta wajen abin nan kenan wajen da sara ke su ma da zaru sun kafirta na كان وقالت اليهود نحن أبناء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس أو ترى على ما على تابات من الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوتا قال ولصوت فقال يهودني تعذر في قبورها وقال سوانا يهودا لأجل معذابا قبر سوى الكافرين في إيماني با لما قال أساسا سبعك سمس أنا مسعذابا قبر باب في زيارة القبور والاستغفار لهم أنا ذلك بيان أكن شوا addinin musulunci ya shar'anta ziyara kawai ba sai tare da rakiya ba haka nan kawai mutum ya yi niyya lokacin da ya samu dama ya ce zan je in kai ma makamanta ta musulmai ziyara wanda su ga fara da abin da amfanin ziyara in ka je su ma mata su amfana da kai ka nima musu gafara Allah saboda ba abin da suke bukata kamar gafara Allah kai kuma sai ka samu lada sannan kuma zuciyarka da yi abin ta zama mai tsoron Allah ta dinga tuna cewa kai ma wata rana nan za a kawo ka a kwantar da kai kamar da suka kwakwance an abin da rabin lawa an kwanta ƙana rabin lawa an kwanta ko wani ya kama wanda ya kama makala idan kuskure ƙala an abin da rabin lawa an kwanta zara da bi salasa makabura ummi yanzu Allah salasa ma ya ziyarci kabarin mahaifiyar shi aminatu yanki wara ba ba ka abuka man haula yanzu Allah salasa lama da ya je wajen ziyara kabarin ta sai kuka irin kuka wanda shari'a ta abin da shi na zubar da hawaye ba abuka man haula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganin yayi kuka wanda ke da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi kuka fa qala sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sai manzo Allah ce istazantu rabbi na nemi izinin mahalicci na fi an astaghfira laha an nema mata gafara shin nema ma mahaifiya ta gafara in ce Allah ya mata gafara ولم يؤذن لي ba a mana izini ba Allah bai mashi izinin da nema mata gafara wasu a zan tuhu wanda Allah ce sai na sake neman izinin Allah fi ana azura kabraha in kai makawarin da ziyara ba a zai wanda Allah aka mashi izini ya kai makawarin ma ya kai shi ziyara wanda Allah ya ce saboda aka basu al-kubura ku dinga kai makawarin ka ziyara ku dinga ziyartar kawaruka فإنها wanda ya sa maka inna sai sun gyara fa inna ha ta zarkiru al-mauta fa inna ha da mu da kuma kuma da da mina zai kuma mai gyara fa inna ha ai gyara su kubur zarkiru al-mauta tana sanar da mutuwa mutum da ke yawan kai gyara kabarka da tana tuna mashi mutuwa a nan maza Allah tsarin mafin wani hadisi ke karantarwa maza Allah ba a bashi izini ba saboda maza Allah tsarin ba a yin wani abu yana da alaka da addini da sai tare da izini kokarin da ya nemi izinin Allah ne a mayar da shiga a Allah da yi da abin nan ba da mashi wannan izinin ba saboda mayar da shi da cikin musulunci ba amma ta ce duk da haka nan a yi mashi izini ya kai mata ziyara yanzu Allah ne kai mata ziyara bai nima mata gafara saboda an hana shi amma da ya kai mata ziyara amma yanzu mun muka je ziyara musulmai yan uwanmu to sai mu nema masu gafara saboda haramun ne wanda bai musulunta ba ka ce za ka nema mashi gafara wannan an hana وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا اما اليه وعدها اياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فأربع أهل التعليم مع مولد بن مسلم تبرأ فرأ سنعون عن نفسه فليتا من يومنت أعقال بيار أولي أما ليتا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور wannan hadisi ga kashin wancan babu daga Buraida قال إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم كنت نعيم لا تما لا كتنجي لا أعلم عن زيارة القبور سوى كيف كي زيارة قبري وقبركم سوى رزق كي زيارة سنة أمنا لشركة فزوروها وزالة يزور وكيف زيارة ونعيتكم عن القوم العذاب farkon al'amari wanda aka ja guda ana daga kashe na halayya ɗaukar talatin fiye da dare ku ba an si kuma ba na da wanda aka zafi da an ɗauke wannan hukunci in mutum ya yi layya yana iya cinye ba gidan yana su amma ba aka haka su ba yana iya gaba da baki daya in ya wadata ni haka nan ya taimaka ma bukata yana iya kasa gida biyu ko gida ya ci ya yi sadaka ya ci ya yi sadaka ya yi kyauta to haka aka yi su kai layyar ka ci daga layyar ka ana san wannan sannan kuma wani bangare sai ka yi kyauta da shi ka sa da zumunta wani bangare sai ka ba miskinai sai ka yi sadaka ta farko manzon Allah ba wadata mutane suna da bukata sai suka dinga ta nama manzon Allah ce a kwara da nama sai da kuma bukata ko ba sai sun wadata saboda aka sai aka hana amma da baya sai aka ɗauke wannan hukunci in kai ne kana so in ka ba mu mabauta da sauran da abin nan ko ko mun ba su da bukata kana yin ka aje ka samu ranar layya kamar ka da naman ka har lokacin da kake sai da kai wanda ya halitta saboda an dauki wancan hukunci ya hali wannan ayata kuma an da bi wanda ana ta ce da wani kuma ana ku game da sami illa da sifa ba ce sun tsarka ta ba da wannan sabon da kuma a yi ne da su a cikin tsarka ta ba da saboda ita bata abin da ke cikin ta ba ya yi misali ya canza karbi yadda zai bugar da wanda ya sha shi ya ce yanzu a yanzu ne kamar a zama inabi da yanar kozabi sashen inabi a cika shi sai ya cika sannan sai a tashi a sharo ko da biyu daga nabarar da ka ɗebo a sanya a cikin ruwa sannan a yi shi sai ya cika sannan sai a dinga sha rana ɗin kwana biyu har lokacin da kake ganin cewa ya canza yana yin koma matsayin giya idan ka sha zai yi sanya kama hari saboda asalin da abubuwan da ake biya da su a wancan lokacin ababuwa da mai san halitta an halitta halitta ce ana yin ladabi ana yin zaci ladabi ana yin zarauka da dukkan abin da ake yin biya da su abinci ne asalin shi amma ni da daga wannan yanayin wanda in mutum ya ci zai zai zai sa shi mare da sai aka haramta za a ce idan kuka yi ne idan na cikin abin da da farko wannan wanda ba a daurin ya kuka ne sa mutum ma shi ba za a da ya halitta amma mutum ba zai yi ne a cikin randa wani tsari ko kuwa a cikin tukunya ko kuwa a cikin wani abu da ba zarga ba ko al'amari to ga shi magana ce fashe abu ya akiya kullina yanzu dama ta ba da kuna da gudunmi a cikin duk abin da aka kira shi kwaya karka cikin sika a ne ko a ina a ne ko mene ne wala ta shi abu musulun abin da ke muhimmi wanda za mu kiyaye duk inda kuka yi ne mu gane cewa ya canza idan aka canza dukkan wannan tukar zai sa mutum ma yi wannan karfashin amma duk abin da ya mori gari ka an kwano ne ilmi ne da wanda zai raka abin nan ba sai sarka kadai ba da karshe sai aka ɗauke hukuncin cewa sai sarka kadai yanzu abin da ya sauka gari ka na da gari ne a cikin shi ko ina ina ne wanda aka lissafo na ice ko kuma wanda aka magana na karye ko na darma ko na abin ko da ilimi ko ko gora kamar irin wannan gora da za a fama babban abin da matsayi wanda ake wa abin nan yana da ana iya ayyukan biya a cikin shi ko da na ma ba dawowa da ana yi sai dai a ciya da inda ka ga raro ko kake kokantar cewa in ka ja zai sanya gama ne wanda ba za ka ba za ka sha wani hadisi da nuna kawo shi nan shi ne gaba shi ta farko cewa ba za a ce da na hana ku ziyara kawai amma yanzu an ɗauki wani haramci hadisi na kawo bayanin da an yi nasu wani hukunci daga ba ku aka tabbatar da shi babu an da su yi ma'ana halin hukumar wata ratuna alaihim wata a'u lahu can ba mai bayanin cewa amfanin ziyara shi ne a nema wa mukaci gabara yanzu aka je makamanta a tasirimu ala ayin hudu shari'a ta shara'anta yin sallama da ba a ta kamar duka a jira wanda sai yan makamanta ce ta musulmi da ta kuma makamanta musulmi a kai wanda ba musulmi a ce ba da ta kuma a kai musulmi a makaranta da makamanta ba ta kafin ba saboda makaranta can baya makwataka da abinda wanda yake lalatacce ne a cikin kabari ku tana shafar mutunan kirki kamar yadda yake makwataka da mutunan kirki ko da shi wanda ke kusa da shi mai zaman hanga ne yana yin samu tattata ta dalilin makwataka da shi wannan mutunan kirki kan da san ba a nisan wannan mata abin da share makamarta wanda mutum da ya ce wani abin nan ya wata tsalla tana cikin gabarinsa da shekarun rukar nan da a gabanin manzan allah ya tsalla to shi ta da yau amma yana fata allah ya haska ta ta gaba a fitar da dalilin wannan tsalla na saboda ba a kai kafiri a makamantar musulmi wanda ba a kai musulmi a makamantar kafirai a makamantar ta musulmi an shara da yan kaje sai sallama lokacin da za ka shiga a makabarta wata rakuma a bai ka nema musu rahama allah wata abada da yi musu addu'a da neman gawara da jin kai an muhammad bin kaidi na allah musa da yawan muhammad bin kaidi ya ce ana abubuwa kuma an yi wa an kunni ce wani babu labari ba game da labari na da mahaifiyata قال فظننا انه يريد امه التي ولدته ya ce sai muka da shi na hannun mahaifiyar shi wadda ta haife shi kama yana da shi aisha kuma mummuni da wadda uwa ta yi da mummuni sai shi mahaifiyar shi sai ce kara kara da aisha mutum da ce kara da aisha da suka gane ga mai da shi yake nufi ba yana da umar mu'minin aisha aisha ta ce alama abin da kuma an ne wa har rasulun lahi sai wanda ni kira kiran shi musalsalu yanzu kamar yadda aisha ta ba shi labari shi ma haka nan ne da irin wannan kamar yake sanya ba da labari aisha ta ce ala wa hadithu anni wa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu bala suka ce ki muna qala qala aisha ta ce nan ma ka ni lailaci lokacin da daren da wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya raba wa mai shi dare ita ba wa ta nuna ne shi ba kamar da wata da sai suka suka nuna da wa ta nuna ne yin kisma raba kwanaki a haƙƙin mazana ta sulam turji ne wanda manta sha wasu kuma yi daga manta sha wa manita laita domin adanta al'adana a laika wannan aya tana da yin kisma a haƙƙin mazana ta sulam ba wa ji bari ba da kusan da zuwa kan sha mazana ta sulam a daidai guda ya yi zagayen yaran shi da wanka daya ko kokarci ne wanka a da wannan wani mafi yawa wanda aka samu yana yin yana da mawani su kan sun san abin sun san cewa wanda ana yi wajen wance yake ko wajen wance yake lokacin da zai zaya ya kan tambayi gobe yana da nan tana son ya dawo ya dawo ya dawo wajen ranar aisha tana jin daɗi yana wajen ta ƙarshe sai suka ce to maza da sarrafa mai jinya a ɗakin aisha ana da aka kwararwa shi ana aka wasu kabari saboda annaba ana mun kabari ne a inda suka mutu ba a kai wanda aka sarrafa sauran masu wannan da baki ba wanda ba ta mun kaji ne ana aka wasu kabari a cikin ɗakin aisha saboda aka alaƙi kana annabi sallallahu alaihi wa sallam a da da manzo Allah ya rubuta a wajena in ka raba ko ba a yara da aka ɗauke shi da haji ne ma ya yi shi ya haji wata na ana alayi ya ji ne ta gani shi ba za a goma inda rage ne sai a yi ta gani kusa da kawawan shi ko ba saka ta raba zira zari sai ya shimfida gehen zanen da yake daure da shi ana firashi a fuska shi da shiga bacci fataga sai ya haɗa jikin shi ya manta salam ya ba ba a rage ba illa ya kama zanna an tar da kanta sai lokacin da manzo Allah ya zama da shi lokacin da Aisha kwana kama shi ne mana an tar da kanta fa hada da ruwan dami sai ta shi da daura wannan zane na shi wanda ya shi da sashen shi ya je ya ɗauki wannan mayani na shi wanda ya aji ya yi wannan ruwan yin cikin sami-sami ba a sami tare da shi saboda zai da kwanta a wata wanda ala ruwan yin cikin hankali ya je zai yi takalmi shi da kwaron yawa kuma ta ruwan yin da ya je buɗe kyauran daki sai ya buɗe sannu-sannu a haraja wanda an da ya daga ɗaki sun ma a ja ta buɗewa da sannan ya turo kyauran sannu-sannu fatan da ya tayar da aisha ya fi shewa ya ci ba komi manzan ba abin da ya faru ta ce ba ai komi ba ranar da lafi shayar ba da rafi ba lafi shayar ta ce ba komi tare da kama da tukubirin ne kala da tukubirin ne a latifu falsafi da zai yi a da zafi ko ke da kan ke ba da labari ko a latifu falsafi allah wanda ya sa abin da ke koye da ba da labari da abin da ke cikin zukata ya ba da labarin abin da aka yi kina da za kalar wata ya rasu da wulaye bi a bi an da wa ummi ta ce ya manzo Allah na fara mahaifiyata da mahaifina da mahaifiyata don banza ga duka a asibar tuku a cikin zai ta bashi labari ta san ko ta koyi wanda ake ma wahayi a sai a mutu waya a gaya mashi tsara fa'anci sawaru annabi ya aiki kuma a mahaifini wanda a ce wannan duhun da na gani gaba na inuwa kici da ke nan inuwa kici idan mutum yana bayan da kana gaba kana kana yan ko maka inuwa shi ka gani wata na'am na zai ta sha'adar ce ni ne falhada ne isa da ne ta ce ce zungure ta a gabanta la'adatan a wata hakimi wannan zangura zai da zahinta sun makara auzananki an yi rifar lafa a banki wadda su ruhu wanda aka ce shi mu yanzu ke aisha kina zaton allah da manzan shi zan zalunce ki alhaiku wal jau abin yanzu zalunci ne ta aka kawo allah alama ce an kawo suna an gano tamhidan tunda an magana manzan Allah ce ake yi ko to me yasa za a kawo kuma ya faɗi Allah a an kawo shi ne saboda mukaddima tamhidi ne aka yi da shi yasa manzan Allah ya kawo shi amma in ba haka ba ba a kawo suna Allah ya ce a yi hazananta an yi ba rasulullahi alaihi ana yi a kan zama sau ta gane cewa manzo ne na Allah manzo Allah kawai a haka da abin da yake zalunci ne mabai ya ce to ka shi ma sai a kawo suna Allah ɗin baki daya sannan da ta shi a kawo manzon shi alat ma'amma ya tuni na ya alamu Allah da kan da ce duk abin da mutum zai iya morewa to Allah yana sani shi na ta tabbatar da wani duk abin da mutum ya koyi ya kai matuƙa wajen koye shi to Allah ya san shi da abin da za ka koye wa ma ta fiye a zai ya fi wanda zai koyuwa ga Allah Allah ya san shi ga maganar masu kima ba maganar Allah ba wanda shi abin nan ba abin nan ko mutum in ya kasance yana yin wani abu da ke kai kyawu da kai matuka a wajen gorewa wurin duk ta cika kamar da bahaushe yake cewa to zai ga sai Allah ya bayyana wannan shi ne wani yin cewa ma'ama ya kulfi imrin min khairin qatin wa in zanna hadfa ala an-nas tuhlani in kana da wata dabi'a ka kai matuka a wajen koyi ta Allah ya so ya bayyana ta ita ga ya bayyana ta ga mutane sai su a wa ma ya kunki da mulkin min khaliqatin wa in zanna hada fa ala nas lam to naga shi Allah da kanshi kana mutum da jibrila me yasa can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata fadalan ta an yi fadawa alaihi wa rasulu ita nan zatanta kafin shi ne ina na sana amma rasu da su illa ma rahima rabbi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya hito ga tsakin da zatan da ɗakin wata mata ba ya zuwa a can kaga sai ta ce lamma ka da lailati allati kana annabi sallallahu alaihi ya rubi ya daranta yawwa wanda maza ta kasance a wajenta yawwa da ta da ya hito ba dai musamman ta ga bai farfiya yana kokarin ya koye mata hito wasu to sai shi da ya sa mata kila wata shi wata mata da sai dai ya zo daga abin da za zai faru ka kenan duk da ba hakkin ta bane ba ta hana shi da yake shi da yin wajen tunda ba wajibi bane gare shi yake kuma da bako to aka tafi a mutum yake in ka saba mace da wani abu ko da ba hakki bane ba to kuma zai dinga saurara wannan abin da ka saba ba zai zama kamar haƙi yawwa ina ya za ki sha ka hoko rike mawa da ka saba ya mai da abin ya zama zai kamar haƙi in ba ka yi mashi ba yawwa sai ga kuma ka tauye mashi wani haƙi shi ba za ka da damar yanzu amma tun da dai ya raba musu kwanaki ita a wajen ta kuma to ba kamata ka wani su ba na'am saboda haka manzo Allah ya ce abin da ya faru kala fa inna jibril alayhi salam atani ina aiki shi manzo Allah sun ce hakika jibril alayhi salam ya zo mani ina aiki lokacin da kika gani fara rani sai ya kira ni fa asfaru minki fara ka sai ya koyi saboda ke ba wa'anda nake miki ba ba a jan tuhu ba a bai tuhu na karba mai biyu ke kuma na goyi mai wadda mai kunya da kowa a daiki wadda ta wata ake gyaran shi jibril da kasance na da gawar wanda a tsara lokacin da ma ta shi ba a sa su cikin cikakkar da kawai mace tana damar ta aka kayanta a wajen mai gidanta to kuma su ga cikin abin nan saboda ta hanyar abin nan ba ta da riga kamar da suke can ba ta da sanya rigarta ba ta da bayan biyu to shi kuma jibiri da za a yi a irin wannan yanayin kuma ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka dai kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da mai kula a dai kokar wa to za a ya ba shi wanda ran to an kan da kan manzo Allah ya ce ne kyau tsamani kin yi bacci ba ta da cutar da kai bakari su an kuki da sai kyamar inda da ke ce kuma ga inda zane musamman bacci yana farkon lokacin da ya kama idanun mutum a kata da shi ku sai samu nau'i na mutum kamar an mutu na mashi shi da wani makon shi da ciwo saboda baccin sai ya daɗe wani lokaci bai samu baccin ba waka shi tu an tawo tawo shi manzo Allah sallallahu alaihi kuma sai ya yi tsoron kada ki kewata sai nake tsammanin ba amma ki haɗin je in dawo kina barci ki bi ma ki ma san an yi ba amma in kin san ba a nan to sai ki dinga tunanin rishi na shi ne kewa an sassauta shi faƙara inda baki ya mulki an ta ya arziki ya ce inna to jibril ba jibril ba kara jibril abin da ya ce mashi inna rabbaka hakika ma halittinka ya amurka yana mutunta an ta ce ara baki ka je maka wata baki wajen ma mutanta ba ta sauke da mutane ma masu gafa a nan wanda aka musa jawo dawa kara kara kuntu kaifa aqulu lahum ya rasulullah ce ma za a zama in kawai wani jesu ya rasu makabarta me zan ce me zan gaya masa na addu'a wanda yana nuna halaccin mace ta yi ziyarar kabari da ke akwai sabon malamai a cikin wani da ana zamu zawa na ta yi a wani lafafin za a yi ta yi kala السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين والمؤمنين والمسلمين maza Allah ya ce abin da ke cewa assalamu ala ahli diyar amincin Allah ya tabbata akan mabuta gidaje wanda ke bambance nan ina da mu'mini na wani musulmi ne mu'mini da musulmi na aka da sunan mu'mini da musulmi musulmi musulmi na aka da sunan musulunci da imani a wuri guda to a wannan lokacin suna ɗaukar bambanci amma aka kawo guda ba ambaci gudan ba to gudan yana daukan ma'anan gudan mumini ya yi daraja a kan musulmi kadai kamar musulmi da ba mumini ba ne ba akwai wanda yi mutum ya tabbata da wannan abinan sifa ta musulunci ita kadai tana tsirtar da shi za a abinan da zai dawo a cikin wuta ba matuƙar ya tabbata sunan musulmi sai dai ko a aljanna wanda za su aljanna daraja daraja ce a gaban ma daraja wani ta ta wani na wa ya hamala wa musakalmi na nuna wa musakalmi Allah ya rama da waɗanda suka gasa marigayen mu su ne musakalmi marigayen mu والمستعجلين وعن بيته ألا ولا يوسوا فإنا إن شاء الله بكم لا يكون موما لهم إنهم من الجيم فأسفل قوبا domin Allah ya so nan insha Allah an ba shi ne ni kana zina da ko ne ya kawo a insha Allah ana kawo da a ko saboda istisna ko saboda a ikhbar ko tasabbuti وإنا إن شاء الله من الله يسوع يقول لا يقول لا جاء مكانا من لا كي مكانا والبشع يعمل ذي الغربة فشي إن شاء الله من الله يسوع إن الله يسوع لا يقول لا عمل سكوب تعالى Allah ya karɓi rayuwar da aka da wannan hadisi dogo ya bayani akan ma'ana sha'an da yin sallama a mafuta kamar ruka ba da yin sallama a mafuta ba ya sun suka zo da wata siya ba a kan wannan ba almuhim da yin sallama ga mafuta kamar ruka sannan da nima musu gaba da abin da ya sauka wannan mutum ya biya babu al-judus al-qubul wa salam ki alaiha ko wa salatu alaiha wani ba da ya zana hukuncin zama a kabari da yin sallah a da kabari ana abin da zai lawa na kara kara kula da zama da an yi jirisa a harkar mahala da mai zana zana ce hakika ɗayan ku da zauna a masa garwashi wato wuri ta fiya ba garwashin ne ya kone mai tufafi fata ku rusa idajin jiki har ya kai ga fadar jikin shi a karar zai ce da ke zane ko garwashin mota da wurin da ke jadin nan sai mutum ya zabara duk yadda ya kai ga kudin nan na aka mame shi ya ya zauna garwashi bai dan da shi ba ya kona tufafi ya kai ga fata da sai ya zabara saboda musiba raɗaɗi ba za a ce haka ya faru ga mutum kairin da huni an yi bisa ala tsara kawai shi ya fi mashi sauki ta kayi ya haɗu da musiba ko to wannan musiba ta yi sauƙi ga mutum ne an yi kirista a ɗan kawai a kan musiba da za a same shi ne ya zauna da gangan bisa kawai wannan ana cewa da gangan saboda kuskure ana mai kama da jawo da amin da siya da ko yawuwa inda za ta jawo da hannun umarci annan ziyara ya ce da ne alakata a wani ziyara wata ƙwarewu a rai da abin da aka tilar da ta aka da mantuwa saboda haka don mutum bai san tabari bane a wurin ba ya zo ya zauna ta wani maza a kama shi da ne saboda bai ganganci ba amma mutum ya sani da ilimi ya zo ya zauna da akwai girma da yi tare da shi saboda an hana zama a kan kabari kun karanta can ba bayan an hana zama a kan kabari da na ga narko ta cewa duk wanda ya zauna a muka kabari to ga abin da ya same shi wani na nuna girman zurfin zama a kabari mutum ko da na cikin kabari yana da alfarma ba a cewa da za a yi shi kenan tun da ya fi shi kenan yana da alfarma أنا أبي مثل الغنم رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه لا تجلسوا على القبور أن يدل الله صلى الله كذا كذونا أكان كوري ولا تصلوا إليها kada ku yi sallah kuna masu kallon kabarurka to haka ba a ba a sallah a makabarta kamar da ba a masallaci a makabarta ba a kai mutum a cikin masallaci a mashi kabari sannan ba a zuwa makaranta a cikin zahar masallaci wanda da an yi hannu sadar lalzariya wata hanya ce da ke ba zuwa a zuwa shirka saboda a toshe wannan hanyar ya ka hana saboda an toshe wannan hanyar da an Allah ya huda wa nasara an nasara ta hazo umura an biya da yin tsari ko masjid sai da ita wani annabawan tsarki wannan ta dace ta yahudu da annabi ya zo sai zo samu na kamar yin sai su yi yanayin kabarin kewa da wa sai su zo su abin sauraron musulunci ya hana wannan ba a yin kabari a cikin matsalaci sannan ba a zuwa wajen kabari a matsalaci sannan ba a yin tsalla a sa kabari da ba ta kasance a cikin da na su sallo idan ya kada ku tsalla ya zuwa gare ta babu da salihin yusula alayhi wanda ba da bayani game da mutanen kirki ba wa Allah na gari wanda ya tsoron Allah yusula alayhi wanda mutane ke mashi yabo da kyau ana bin zarar jin zarar wani kara kara su zaza su ala hajja da juru ya amadu da amala ina da kai yanzu Allah su zaza zama kara su zaza zama ala hajja da jula ba Allah a bayan mutum يعمل العمل من الخير wanda zai aikata wani aiki na alkhairi wa ya hamaru nasu alaihi ana cikin haka yake ba ba ba da ya kama wani abin da bila haka ya kawo kaji yawowa kaji da yanzu da ba na ba da ba da daidaita da kuma ma'azufi ke na kuma an sha da wani abubuwan a wani ce tila yawon to haka da ne dole ta haka da rata tila ina da haka da karta mutu mana karta ne yawon ba ka da kula da na mako tunda na hansu ka da kula da manzo Allah ne ya tambaye kuma ya ba da amsa kenan kila ne kila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi an ce mashi ara aita sai aka ma manzo Allah wannan tambaye wanda ke da wannan nuska da kenan sai ya sai ya gyara kila rasulullah sallallahu alaihi ara aita rajula an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara mutum ya amalu da amala min alkhairi wanda zai aikata wani aiki na alkhairi ko ya yi sada zumunta ko ya taimaka ma mabukata ko ya gina masallaci ko ya gina makaranta ya dai wani aiki na alkhairi wa ya amadu wani nasu al'ada mutane ko ko abin da shari'a ta ce masana alaikum ma'rufan wa kafiru wa idan ta ce mewa da kafiru fa da ruda ku hatta da rawa na kun kaci ka ba ta mu to ku ta mashi adda ku ta yawaita mashi adda sai in kun ga cewa yanzu dai kun saka mashi kafin aikin da yawan alkhairi saboda haka in mutum yawan mutane alkhairi an ce mutane su mashi godiya kai karkar mahudu mutum ya maka alkhairi ga shekara da Allah ne ya saka ba man la shi kawai nasa la shi kawai da duk wanda bai gode da mutane akan abubuwan da suke yi masa na alkhairi to ya Allah ma ne bai gode ma ba in Allah ya sanya wani alkhairi a hannun wani ya zo ya yi ya zo ta hannunka to tunda shi ne sila sai ka gode mashi kala sai ka adilu bishirar kwanu da manzo Allah ta ce ai wannan ita ce bishara abinan na bishir wanda ake mamuni na nan duniya shi ne adilu wanda ake yi mashi na nan duniya wannan alama cewa mutum mutumin kirki mutum da Allah ya dace da shi akan ayyuka na alkhairi wanda mutane suke taiba mashi suke taiba mashi an karanta a can baya ko an tuntu a da Allah ku masu yin shaida ne wanda Allah ya karbi masu shaida bisa bayan kasa idan mutum da aka mashi shaida mai kyawu to shi kenan wanda aka mashi mummunan shaida shi kenan kuma wani yana roƙon mun kawo ƙarshen karatu wani ya rubuto takarda yana roƙon addu'a ga mahaifin shi da kuma ɗan'uwan mahaifin shi wanda ita ce bukatar shi Allah Allah masu gafa idan sun gafa mu kuma idan ajalin mu ya yi Allah mu su kira da yi a kullum a da muke yi wa da take da ko wanda suka yaye mu na musulmi Allah ya kanta da rahama idan ajalin mu ya da mu su kira da yi saboda mutuwa hanya ce ta kowa da kowa ba mai yin karin mutuwa kuma nan kai da ne a mukaddima ta wannan littafi inda ake sabani na mutu an dashi amma dai kucin mutum ba zai iya kara mutuwa da ana yi a gaban shi saura mutuwa ba gai ne ba shi ba al'amarin an tashi sannan an tashi abin da za a biyo baya shine masu imani suka yarda da shi wanda ba su yi imani ba ba su yarda da shi ba saboda haka kaga azaba kawai ya shan ma ita kokarin da yanzu shi mafi ya mutum abin da ya gani na zahiri ya yi yarda da shi amma abin da aka ba shi labari wanda yake boye to in ba imani ba ya yarda da shi yadda allabin rufi umi nuna da gaibi wanda suka yi imani da gaibi in mutum bai imani da gaibi ba ya cika cikakken muni sai ya yi imani da abin da an ba shi labari bai gai shi ba amma imani shi ya sa yarda da shi wannan shi ne cikakken muni yanar bukatun na kai da lafiya man hausa lafiya masu kuma da fata da ya cikin masu ya da cikin da za mu da hanyar ya da masu da imani da nuna wani gaskiya gaskiya ce ba mu jikon aiki da ke nuna mun fata da banna da ba mu jikon kaurace mata Allah ya kawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasa mu da dukkan kasashe na musulmi da abu da ya da hankulan Allah ya kawo da shi ربنا آتنا في الحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك لا علم لنا إلا أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم